dubu biyu da ashirin da biyar wanda da aka saba ana yin wannan da juma'a muna karatu a cikin wannan littafi mai taken zahiratu zafil iman waɗansu alamu da ke nuni ga raunin imani akwai waɗansu ayyuka da za su iya bijirowa ko su faru ga mutum sai ya siffantu da siffa ta raunin imani ko kuma ya kamu da lalura ko ciwon raunin imani to muna ɓangare na uku shine ilaju za'afil iman hanyoyin da ake bi a magance raunin imani ba makawa za a iya haɗuwa da wannan matsala kuma ita ce mafi hatarin larurori ko cututtuka inda abu zai tsaya a jiki ne kai wannan babu wata damuwa amma abu ya taba ruhi ya taba imani ya taba zuciya to wannan abu ya yi muni to za mu tashi a magani na goma mala yake cewa na goma darasi na ashirin da bakwai kenan magani na goma shine a daidai shafi na sittin da takwas ya ce na goma wa minal umuri yana daga al'amura allati tujaddidu al-imana waɗanda suke sabunta ko jaddada imanin bawa imani kaman batiri ne yana son caji yana so a rika lura da shi yana sa mashi ido to daga cikin abin da yake sabunta ko jaddada imani shine at-tafa'ulu ma'al ayatil kauniyya la'akari da lura da ayoyi waɗanda suke na nan cikin duniya in an ce al'ayatul kauniya su ne manyan halittu na Allah da idanka zai iya gane maka ko kunninka zai jiye maka sakamakon binciken wani ne bincike ko kuma bincikenka zai kai gare su waɗanda in ba Allah ba zai iya su to wayannan suna da ayatul kauniya shi yasa malamai ke cewa ayoyi duk sanda aka fade su kala uku ne akwai aya qur'aniya allati tutula ana al-lailu wa tarafan nahar akwai aya ta qur'ani inda ce bismillahir rahmanir rahim in fatiha ne kaga aya ce alhamdulillahi rabbil alamin aya ce arrahmanir rahim aya ce wannan aya qur'aniya kenan to sannan akwai aya mu'jiza aya wadda take da ma'anar mu'jiza da aka ba wani annabi walaqad ataina Musa tis'a ayatin mu'jizoji guda guda tara to sannan akwai aya kauniya aya wadda take maganar halittu na Allah wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kaga wayannan dukan su ayoyi ne to ana so musulmi in yana so imanin shi rika jaddaduwa duk sanda yazo kan gabar wata aya kauniya ya tsaya yi tadabburi Qurayshawa wai suka ce annabi ya dame sa a Makka suka yi mitin suka ce yanzu ya za a yi da shi suka ce to mu samu wakili mu tura mashi suka samu wakili aka ce in ka je abinda za ku tattauna shine wa'azin nan da yake yi karantar da ƙur'anin nan da yake yi da yaɗa musuluncin nan da yake yi ya bari ya faɗa me yake so idan dukiya yake so za a haɗa mashi dukiyar da sai ya fi kowa kuɗi a makka bal ba a makka ba kawai a yankin hijaz muka ce kawai gabas ta tsakiya gaba daya idan kuma mulki yake so to za a hankurtar da kowa a yi mashi mubaya'a ya zama alfa and omega ko idan kuma aure yake so za a zabo haɗaɗɗiya wayannan ba su san annabi wani duka sun kama kafar wala duka sun kama kafar wala aka ce to ka je ku tattauna kawai shi ko ka san akwai masu ƙarfin hali ba walla akwai masu ƙarfin hali wani zai je waye waye lallashi wuta waye an watsa mata fetur kace abin nan ko a lallashi liman wai kai ya sallah a ai ba zai yiwu ba annabin za ku ce to ya dan me aka aiko shi shikenan dan sako ya tafi yana zuwa annabi ce ya kawo shi yayi ma annabi bayanin kam wallahi bai gaza ba yayi kokari ko ka ce ya haddato ko ya iya kwafowa sako dai ya isa amsar da annabi ba shi kawai tilawa ce kawai ya basmala hami tanzilun minar mai mai tanzilun minar rahman rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira farada aktharuhum fahum la yasmaun menene wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilay wa fi adanina waqar wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilu qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylul lil mushrikeen alladhina la yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم sai to ta baki sai ina hada ka da zumunci kai shiru me yake nufi kai shiru ko in musulunta ayoyin sun ratsa shi kauniya kai yace ina hada ka da zumunci kai shiru yace to na yi shiru sai me yace sai an jima ba tsoron bayani to haka ake so ka rika jin aya a jikinka amma za ka wani an shiga mota wai mutane mana kan hadari wai direba tunda kaga ana ta surutu ka sa mana ala ne inna lillahi in baka shiga mota kaman ka mutu kashi 25 ne ba shi kuma jirgin sama kashi 50 musamman mota malan ta warware za ta tsayi ne kai da kake tuka ta ba za ka yi rike ta ba kuma tafi karfin ka shi yasa mun zo hawa ayi addu'a bismillahi majriha wannan wa mursaha din ko za ga ma galiban ana fassarawa da saki ba shi bane in an ce ba a harkar larabci akwai abinda har yanzu ma kalmar da ita ake amfani akwai abin da ake mashi al-irsa'u wanda suke zuwa port wajen jiragen ruwa zaka ga wata murtikekiyar igiya da ake daura jirgin ruwa to ita ce irsa bismillahi majriha gudun abin wa mursaha da riƙewa an ban ma Allah idan mota ta warware Allah kada zai iya riƙe ta can birki lafiyar mota ƙwarewar direba can titi wala ba su da amfani shi yasa har a ingila ana hadari har a jamus ana hadari har a china ana hadari to bismillahi majriha gudunta wa mursaha da rike ta to da ka ayoyi kauniya kai tadabburin su ka hararo su saman ce a cire qur'ani wai saboda wai ana ta surutu malam kage muna ta surutu shi kuma qur'ani ana karanta shi bai kamata ai suru to wai ai shiru mana waje ce ya cire ya sa ala in ma ka hada da dan takibe sai ce a sa waye gwanja ko mamar ne ko maras ne a ɗan tashi kun za ku ce kai cire mana waka ka sa ƙurani don komi zai iya faruwa to wayannan ayoyi kauniya to tadabburin su ake yi wannan tadabburin yana sa mutum ya dawo cikin hayyacin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira abdullahi dan mas'udi da dai duba matsayi irin na annabi qur'ani shi aka yi wahayi shi ya kira shi ya ce ibnu ummi abdin zo ya ce zauna ka karanta min qur'ani ya ce rasulullah in karanta maka kuma kai ba aka saukar mawa annabi ya ce ina so in ji shi daga wani na to shi kuma ibnu ummi abdin shi abdullahi dan mas'ud in dai tilawa ce kai ya samu yabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me so ya karanta qur'ani dan yan shi takal kamar yadda aka saukar ya karanta irin karatun ibnu ummi abdi kawai sai ko ya bude mai karatu ya basmala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum suratul nisa ya dosa zubo karatu har sai da yazo fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin ya rasulullahi ya ya zaka samu kanka ya kake hararo in muka zo da kowace al'umma da mai mata shaida annabinta kenan wajin ina bika ala haula'i shahida kai din ma muka zo da kai kana mai ba da shaida ga wayannan mutanen kawai sai annabi ya ce mashi hasbuk kawai sai sai ya waigo ga annabi na kwalla wanda aka saukarwa to kaga tadabburi kenan shi yasa Ibrahimu Taimi ya faɗa wata magana da take da muhimmancin gaske yake cewa duk mutumin da aka bashi ilimi man utiya min al-ilmi ma la yubkihi la khaliqun alla yakuna utiya ilma duk wanda aka bashi wani bangare na ilimi ka fahimci addini kuma wannan ilimin bai sa ka kai kuka yace yace baka tantance ka zama wanda aka ba ilimi ba kawai dai an baka wani abu na ilimi ka mai da shi wajen neman duniya ai dole ya sa ka kuka wani abu in ka kalla kawai kai kadai za ka yi kuka ya ce li annallaha na'atal ulama domin Allah ya faɗa siffar malamai in dai malami na Allah ne to an faɗa siffar shi qul aminu bihi aw la tu'minu Allah ce gashi nan Qur'ani ne ko ku yi imani da shi ko kada ku yi gashi na rage na ku mun shafa limin ko إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا lalle waɗanda aka ba su ilimi kafin saukar da ƙur'ani idan aka karanta musu ko kafin shi idan aka karanta musu alƙur'ani ya khirruna lil asqani sujjada sai su dora goshin su suna masu sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula sai ka suna ta tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu lalle alkawarin ubangijinmu abun aikatawa ne wa yakhruna lil asqani sujjada yabkuna wa yaziduhum khushu'a sai su fadi suna masu sujada sai qur'anin sai ƙara masu jin tsoron Allah khushu'a da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki wata rana sai da ta take cewa sayyidina abi bakarin yana yawan kuka yana karatun alkurani sayyidina umar mutum ne mai yawan kuka yana karatun alkurani wata rana wasu suna kamar kace yan banga suna zagaye gari sun biyo ta gidan layin da gidan sayyidina umar yake sai suka rika dai shasheka haka kai zaka ce ko mara lafiya ne ko ko dai me ke faruwa da suka zo sai tuni suka tsaya sai suka ji sayyidina umar ne sallah yake yi kukan ma bai fita ya marairaice yana ta kuka da suka saurara sai suka ji ihamun laili yake yi kuma yana karatun suratu yusuf ne daidai ya zo aya ta 86 kul innama ashku basi wa huzni ila Allah kace ina kai kukan basi bakin ciki na damuwa ta wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu nabi su annabi ya koyi kita ni na san abin da baku sani ba daga wajen Allah wannan ayar ita ta sanya shi kuka karatun ma ya daina fita ya rasa yadda zai yi akwai Yahya ibn al-Fadl al-Andalus abin al-Anisi ba Anisi dan dariƙa ba ko akwai Alhaji Anisi wani mai zakewa a harkar dariƙa eh kawai ya fito bayan mun rubuta ɗaya rubuta da kwana biyu yace ga ɗaya rubuta bai tuka da kalmar shahada ba shi ya wuce ta ya wuce ta sai dan ballo ta ne ba dukan zaba ma suke da shi shi mota yake yi kawai yace yana ba tinubu shawara ya zo a je a shiga library a binciken wasu sunayen ibrahim inyas ya hamhamu wai ai ta maimaita a kamar sai da ake taken Najeriya kasa za ta zauna lafiya nace sannan kuma za ta ƙara lalacewa to shi wannan ana ce mashi Yahya ibn al-Fadl al-Anisi wata rana an gan shi yana ta kuka yana ta kuka an ta lallashin shi ya ƙin shi sai aka samu wanda yana jin maganarsu sai suka zo suka same shi wai me ke faruwa ne wai me ya sa ka kuka ce wallahi tilawa yake ya zo kan wata aya kawai shi ne hankalin shi ya tashi sai kuka ayar kawai abinda ayar ke cewa shi ne wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibu kwanaki yana kuka wa bada lahum min Allah ga sunan sun je wajen Allah a lahira sai aka yi hisabi sai al'amari ya bayyana masu ma lam yakunu yahtasibuna abinda ba su yi tsammani ba yayi sallah yayi azumi yayi haji yayi kyauta yayi sadaka yayi komai kawai na zo Allah ya dubin karba ba yace wannan abin shi ya tayar mai da hankali yanzu shi ma ba za a yi masa haka kaga bashir ya komai kana da A aka ce F ne Allah salloli ya ce duk sallar da kai ban karba ba kuma in Allah ya haka ya adalci ba kai yadda yake so bane kai baka sani ba wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun mutumin nan yayi kwanaki yana kuka ayan nan ta ci shi ko kaga mutum ya saurari aya ya koma gida hankali ya tashi akwai alƙasim ibn ma'an yake cewa abu hanifa wata rana ya tashi tsayuwar dare cikin dare ya fara sallah kawai ya ɗauko tilawa tilawa yake tilawa yake kawai can yi suratul qamari sai bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar wannan ayar bai ya kasa wuce ta bal sa'atu maw'iduhum alkiyama ita ce alkawarin mahadarsu wasa'atu adaha wato tashin alkiyama ya fi komai dimautarwa ya kake ga wanda ya shiga wata masifa ta wata asara ya kake ga mutum ai za ga wani ya kwarkwarce ko ya kwarkwance kaga yana ta sambatu to dimuwar kiyama ta fi wannan bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adaha alkiyama ta fi dimautarwa wa amar kuma ta fi ɗaci ahmad ibn sahal al-harawi yake cewa wata rana suna tare da bakkar ibn qutayba ibn ubaidillah yace fa sarabtu ba'da al-isha sai na juya na rabu da shi na tafi gida bayan isha sai na ji yana karatu ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wannan a fita shi kuka ya kai annabi dawud mun kafa ka khalifa ne a doron ƙasa fahkum bainan nasi bil haqqi duk abin da zaka kai gaskiya to kana da shugabancin al'umma a kanka wannan addu'ar ta kuka kayi hukunci da adalci kayi hukunci da gaskiya wannan ya fi komi sauki duk shugaba zai iya adalci amma inda rigimar take shine adalcin da kai Allah ya karba shi a wurin shi ila ba wannan bane adalcin ila ba shi bane adalcin ila ka zo ka samu al'umma ne kai ta gabatar musu da muhimmu alal ahammi ga abin da yafi dacewa a gina su su samu lahira ka gina musu duniya dan su ji dadi lalle kai musu adalci amma kuma za su kai kararka wajen Allah subhanahu wataala wani shi kuma ayat ta sa shi kuka shine ayoyin da kafirai za su roƙi kamar alhassan kenan ya zo yana karatu a sunan arab yan wuta azaba za ce masa azaba sai su samu tattaunawa da yan aljanna sai su roƙe su a cewa da cewa a fi alaina minal ma'i au mimma da zaka kumulla wannan ayar bisa wancan malami kuka yau ga dan wuta yana roƙon dan aljanna wanda yake mashi dariya a nan duniya wa idza marru bihim yataghamazuna wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin amma a lahira da alama yau gashi dan wuta ne ke cewa an afidu alaina min alma dan Allah ku dan san mana ruwan ku dan kwararo mana shi aw min ma razaqakumullah ko kuma da abin da ya samu ma ba mu ce dole ma sai ruwan ba to wannan ayar sai ta sa wani kuka to yanzu shi abin da yake cewa shin yana da garanti ba shine ne wannan roƙon ba yanzu idan Allah ya kaddaro shine zai wannan roƙon shi mai sunan shi kuma me yake shi a lahira kuma ina ribar zaman shi a duniya rabbana innaka man tudkhilin nar ko kaga da fadaita Allah duk wanda ka shigar da shi wuta iya wulakanci kai mashi iya wulakancin da bawa zai hadu da shi farga ta yi a duniya ya rike mukamai wannan duk shirme ne a ce yau mutum ya je lahira kawai ya wuce wuta to ya baci shi ubaidu abdullahi ibn hanzala wata rana shi abinda ya ayata sa shi kuka shi ma a suratul arab kawai yana cikin tilawa yazo fadin Allah lahum min jahannama mihad wa min fawqihim zawash yan wuta shimfidar su a jahannama ta wuta ce wa min fawqihim zawash rumfar gadan wutan shi kuma da garwashi aka yi shi shi ma abin da ya firgita shi to yanzu idan aka je lahira ya zama yana cikin wanda za ka wancan gada saboda bai ma Allah da'a ba Allah ya ce yi yi yi ya ƙi yin wasu ya ce ka bari ka bari ya ƙi barin wasu to ayoyi da yawa da suke da bukatuwar mutum ya yi tadabburinsu ya hararo su ka iya cewa kusan kowace aya ka karanta za ka ga ayar za ta kuka a farko-farkon ƙurani can sama kenan da tsakiya-tsakiya da nan kasa-kasa yanzu wannan ayar ba ta yi tayar maka da hankali ba sun malatus alunna yawma idin anin na'i din ni'imar da aka yi maka san tambaye ta ka kanta annabi yake cewa wala har ruwan sanyi da ka sha lokacin zufa leda kofi nawa ka shanye na ruwan sanyi kofi nawa ana sanyin ne yanzu kofi nawa ka shanye na ruwan zafi shi ma ni'ima ce zafi ya dame ka samu ruwa ka sha dan tambaye ka shi wannan ruwa rana kaza ga watan kaza kishi ya dame ka ka sha ruwan sanyi ka ji daɗi ba mu labari daga ina ya za ka ci lalle kan tadabburin ayoyin alkur'ani sukan sa mutum ya dawo musamman al'ayatul kauniya sukan sa mutum ya dawo ya shiga taitayin shi wani lokaci har ma mutum ya kuka ya sallama wa Allah sai ga ya zama wani salihin bawa malai ce tore wani bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun ruwaito wa gairuhu ma da wani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tare da aminci Allah su tabbata gare shi kana idza ra'a gaima idan ya ga girgije ala gaimu girgije girgije na da sunaye da yawa larabawa suna yawan inkiya da shi a ce al-sahabu a ce al-ghaimu a ce al-ghaitu da sauransu auriha ko kuma ya ga iska galiban musamman a salo na ƙurani in ka ga arrihu mufradi yakan zo da ma'anar azaba ne amma idan ka ga arriya to shi kuma za ka ga yana zuwa ne da ma'anar alheri ko kuma ruwan sama to idan annabi ya ga girgije ya taso hadari ya taso auriha ko kuma iska ya taso wanda shi ma na alamta dai hadarin ne urifa zalika fi wajhihi sai a gane haka a fuskar shi gari na daukar hadari sai a ga annabi ran shi hankalin shi ya tashi ka sa akwai yanayin da zaka kuna tare da mutum amma zaka fahimci bai tare da kai zaka bai da natsuwa to haka annabi yake zai rude to wannan ko shi ne na halaka mutane don wallahi mutane an yi laifin da za a halaka wannan fa lokacin annabi na da rai kenan to yanzu yaya kuma yanzu da ba shi duk da muna da garkuwa ɗaya da za ta hana Allah ya halakar da mu Allah yake cewa Allah bai zama mai yin maku azaba ba matukar annabi na cikin kuma Allah ba zai taba maku azaba ba matukar kuna istighfari amma ana istighfarin da yawa za ga illa man sha rabbuk to ana gane haka a fuskar shi faqala aisha tu radiyallahu anha ya rasulullah sai sayyida aisha Allah sharzai ta ce ya manzan Allah aran nasa idza ra'au al-ghayma farihu ni ya rasulullah nikan lura da mutane idan suka ga girgije sai in ga suna farin ciki raja'a ayyakuna fihi al-mataru don fatar kila a cikin shi akwai ruwan sama kalmar matsaru galiba aka faida ta alkurani azaba take zuwa shi ma amma dai ana amfani ita kuma da ma'ana ta ruwa wa araka ya rasulullah ni ga yadda na saba ganin mutane idan suka ga hadari sai su yi ta murna wa idza wa araka amma kai ina lura da kai ya rasulullah idza ra'aitahu idan kaga girgije ko kaga hadari ko iskan hadari ya taso arabtu fi wajhikal karahiyata sai ga kyama da damuwa a fuskarka me baka so ruwan ne baka so na san kowa shi wane baka so tunda kai kanka kakan fito har ya taba jikinka to me yake faruwa faqala sai ce mata ya Aisha tu yake Aisha ma yu'man manuni ay yakuna fihi azabun kad usiba qaumun birri yace ba na samun tabbaci da amincewa ko kila wannan hadarin ya zama a cikin shi akwai azaba shi yasa duk in ya taso hankali na baya kwanciya sai na ga an fara ruwa ya zama gaimu gaisin ne ba gaimu azabin ba ko rihu rahmatin ne ba rihu nikimatin ba to sai na ga haka yace mata kad uzziba qaumun birrihi in baki manta ba akwai mutanen da aka halaka su da iska wa qad ra'a qaumun al'azaba faqalu mutane sun hango darkakowar azaba kawai wai sai suna cewa hada aridun mumtiruna ai wannan hadari ne da zai mana ruwa bal huwa mastajaltum bi rihun fiha azabun alim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzil qaumal mujrimin wannan jiran gir ayoyin wadkur aka adin iz anzara qaumahu bil ahqafi a cikin suratul ahqaf mutanen annabi hud da ya musu gargadi ya musu gargadi suka ce mashi fatina bai mata iduna in kunta min as-sadiqi inda gaske Allah ya aiko ka kaje kai da shi ku hada kai ku zo da azabar da kake ta tsoratar da mu da ita mun gaji da wannan barazanar barazana da azaba ku zo da ita yace ai sanin yaushe za ka kawo azabar kuma yana wajen Allah ne in ya ga dama ya kawo in ya ga dama ya yaye maku ya ya shiryar da kuma duk ku zama mutanen kirki a ƙarshe kuma aka aiko musu da hadari shine falan mara'uhu arida suka hango hadarin ya tinkaro su kalu hada aridun mumtiruna wannan mai gittawar da kuka gani ruwa zai mana annabi hud ya ce wawaye ne ku bal huwa matta'ajaltum bi abinda kuka nemi a zo da shi din ne rihun fiha azabun alim iska ne kuma a cikin shi akwai azaba mai radadi tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha wannan iskan sai da ya wargaza komai da izinin ubangiji fa asbahu la yura illa masakinu ya zama na baka ganin komai sai masaukan su sai kufaifai wanda ake ce musu al-atlal wanda za ga larabawan sun zo wakar su suna ambaton su to irin shi kawai ya rage to shi ma annabi sai ya zama yana jin tsoro saboda tausayin shi ga al'ummar shi bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi fa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqumu faz'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana miƙewa a firgice idara al-kusufa idan ya ga kiskuwa rana kawai yana zaune ya ga rana haskenta ya shafe amma ka duba yanzu yadda aka lalace har hotuna ana yi ko in aka ce ai za yi daga nan zare ba kwanda suke zuwa har birnin kebe ba wai za su yi hotuna shi ku annabi ya gici so kisuwa rana a ai masifa ce dan an fusa ta Allah ne duk wasu ta'alilat da za a kawo duk a gama bayani an fusa ta Allah ne kadan wani sai ce ah no kawai wani abu ne natural ne kawai natural ne ya ya saba faruwa ayin ka ya karanta geography ko ka karanta astronomy dama duk bayan shekara bakwai idan universe ta yi juya dukkan gama bayanin an dai ba Allah shi ne dukkan gama bayanin shi zai ce maka shi ya fahimta haka ba da ka baccin shi zai yi tawaye kama dai musulmi ana so hankalin shi ya tashi a tsorata a shiga taitayi kama ja a fi sayi al-bukhari amma yadda yazo cikin hadisin da al-imam al-bukhari ya rawaito an abi musa daga abi musa radiyallahu anhu kal kasafati shamsu rana ta yi kusufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam fazi'a sai annabi tsira da minta Allah su tabbata a gare shi ya tashi a firgice yakhsha an takuna sa'at yana jin tsoron kwa alkiyama ce kaga wannan abin da shekara 1000 da wani abu yanzu amma tun lokacin yana jin tsoron alkiyama za ta iya zuwa komai inda ake faɗa na alamomin zaga duk kusan sun tabbata kuma dama la ta ci kuma illa bakta za ta zo muku ne a sanda ba ku sani ba ba ku yi tsammani ba kwatsam to sai ya sai ai sallah ai kaza har ta yayi to daga nan kuma an wuce wannan wannan hadisi yana da cikin fatul bari wa amarna alaihi salatu wassalam inda al-kusufi wal khusuf kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu lokacin da muka ga kiskuwar rana wal kusufu da kiskuwar wata galiban idan suka hada kalmomin guda biyu al kusufu da kafun madmuma da kuma al kusufu da kha'un madmuma to sai ya zama mai kafun din kiskuwar rana mai kha'un din kiskuwar wata amma idan aka faɗa ɗaya kawai to karina ita za ta tantance wani yake nufi ga ce kusufu shamsi to kisfuwar ranar kenan ko kusufu shamsi kisfuwar ranar kenan yace inda kusufi wal kusuf an tafza ila sala daga yayi gaggawa ya tafi ayi sai umarce mu annabza ila sala mi gaggawar zuwa ga sallah wa akhbara kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari annahuma min ayatillah da rana da wata manyan ayoyi ne daga ayoyin Allah kaga ayoyi ne kauniyai allati yukhawwifu biha ibadahu ayoyi biyun da Allah ke tsoratar da bayin shi din idan Allah ya ga dama ya tafiyar da hasken su waye waye sai zo mana da shi kamar yadda ya ba mu labarin ya yake siga ta tambaya a suratul qasas in Allah ya ga dama ce dare dindindin waye sai zo da yi babu idan Allah ya ga dama ce yini dindindin waye sai zo da dare to dan me ba za a tsorace shi ba dan me ba za a bi dokokin shi ba wala shakka babu kokonto anna tafaqul alqalbi ma'a hadhihi zawahir tuntuntunin zuciya tare da waɗannan bayyanannun alamomi wal faza'a da firgita mimma yujaddidu al-iman fil qalbi yana daga abin da yake sabunta imani a cikin zuciyar bawa shi yasa ka yawaita karatun alqurani da tadabburi shi da ikhlasi da halarto da niyya ka yawaita saurare ka sa a waya gashi ne an samu sauki sosai application zaka iya saukewa kusan duk kirawoyin ma daga zaka iya sauke application kaga yana da kirawoyi hudu wani biyar wani bakwai ma da kirawoyi bakwai ruwa ɗinsu guda goma sha hudu ko ka sauke ga yanin duk malamai ga malamai nan wani ka ga malamai arba'in ko fiye ko ɗari sai malami da suke so ya karanta maka ƙuranin da riwaya ta kaza kuma ga shi na application kana so wani yana tafiya yana baka tafsiri ya baka ko in kana so yana karantawa ya rika maimaitawa kace duk aya kana so ya maimaita maka so biyu so uku so hudu sannan ga yadda zaka dan ƙara saurin karatun ga yadda zaka rage karatun ya tafi a hankali ba duk da haka zaga sai a hankali wani awayar shi zaga bayar sai ce wai wai ba space a yi formatin in sama a yi formatin duka yi kar a yi formatin akwai wasu muhimman abubuwa kwana tasa'in ne ko ko da ke na gangaba kwana tasa'in na da an daina faɗi dama dai an samu abu lokaci ina ga sun zo ko labarin ka ne ko waye za ga ya cika su da abubuwa na youtube da instagram da facebook da waye to mutum ya rika wannan tunanin zai jaddada mashi imani shi wa yuzakkiru bi azabillah kuma zai rika tunatar da mutum azabar Allah zai rika tunatar da mutum azabar Allah akwai ni bincike da Rasha ta yi ta ce tana so wai tun da an ce wuta na ƙasa kuma haka ya tabbata a hadisai wuta na ƙasa ta bakwai aljanna na sama ta bakwai to shine sai Rasha ta ce bari wai za su yi wani bincike a gano wai me a ƙasan nan ne me a ƙasa suka kawo na'urori aka yi ta bincike kwata-kwata ba a yi nisan kirki ba ce sun yi tafiyar kamar mita ko dubu sha biyu ne na'urar dole aka kai sai ta narki daga nan da yake an hada da masu rikodin da juwo sautuka aka juwo wani irin rugugi wanda daga ƙarshe dai har su arnan sun yadda da alamun wasu mutane ne ake ɗanɗanawa azaba da irin ku ne kakanninku ne da suka yi gaba su kansu sun yi da lallai sautin na mutane ne ba dai a gane me ake cewa to kuma dama an kaji mutum ya sha wuya har yana iya bayani karamar jarabawa ce ne JSE ne amma dai babbar jarabawa ce ai zai kaji na ka bayani ba a ganewa sai na ta wannan wasu mutane ne nan suka tare ni suka kwace min kuɗi ba yawa wallahi ba yawa ko a masallaci za ku haɗa mashi amma idan aka zo aka ce mai faru ne kawai ya zura a guje da yawa to kudin wannan aiki ne faɗa maka cewa su amma an hanyar ga bayani nan aljihun suka kwashe wasu nan matsa ba yawa ɗan kaɗan ne ragon suna za a ciyo da ya tsaya a garin zama da ya siya amma inda yawa sai dai ga mutum ya faɗe za a hun mublisu sai mutum ya zuru to ka rika tadabburin ayoyin Allah to zai sa ka rika tuna azabar Allah wa batshihi da damkar shi inna batsha rabbika lashadi damkar ubangijinka wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid in Allah ya damka inna Allah la yumli lizalim sannan wa azamatihi zai sa ka halarto da girman Allah wa kuwatihi da ƙarfin Allah wa nikimatihi da azabar Allah duk za ka hararo haka sai ga Allah girman shi da ikon shi ya wuce na kowa shi sa hatta kafirai za ka ga wani wuri in sun zo sai dai ce sai dai abin ma'allan kawai sai dai abin ma'allan wani masanin sararin samaniya ya yi binciken ya yi binciken ce wannan kawai na musamman ne kawai eh wato aiki ne kawai wannan na musamman bai ce Allah ba amma dai Allah yake nufi abin mashi kawai to tafiya ba za ka yi kuriya ba to sai dai abin ma Allah to in kana tadabburin ayoyin alkurani za ka ga irin wayannan amma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san yawan rundunar ubangijinka sai dai shi Allah وقالت عائشة عائشة رضي الله عنها ذيك cewa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannuna thumma ashara ila al-qamari da daddare ne yace Aisha zo ta fito sai ya rike hannunta thumma ashara ila al-qamar sai ya nuna mata wata kin ganshi na ganshi kin ganshi na ganshi faqalat sai ce mata ya Aisha ya Aisha ista'idi billahi min sharri hada ki nemi Allah ya tsare ki daga sharrin wannan ba watan yake nufi ba wata baya fitowa tangaran a ganshi sai da daddare to sharrin daren da watan ya bayyana yake nufi shi ya ce mata ista'idi billahi min sharri hada ki nemi Allah ya tsare ki daga sharrin wannan fa inna hadha huwa al-ghasiqu idha waqaba wannan shine muke karantawa a suratul falaki shine al-ghasiqu idha waqaba kaga ibnu hajar yake cewa da yazo yana magana akan wannan aya da wannan hadisi sai da ta bukhari bai ruwaito ba amma dai kowa ya san aiki shi kan kawo wasu hadisai daga wasu littafai yake cewa lallai kam ana fassara al-ghasiqu da wata kuma ana fassara al-ghasiqu da al-lailu wa min sharri ghasiqin aw wa min sharri al-laili idha waqaba idha azlama da sharrin dare lokacin da ya tsananin duhu sai ce ana fassarawa da wannan ana fassarawa da wannan wal ashharu al-lailu to amma ko an fassara da al-ghasiqu da wata daren da watan ya bayyana ko annabi Ibrahim ayi kaga kowane daga cikin taurari da rana da wata da ya gani ai kowane daban-daban ne a lokacin shi ne falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi adh-dhalin falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun to kaga da daddare ne ya ga taurari da daddare ne ya ga wata amma da rana ya ga rana ya ce mata ki nemi Allah ya tsare ki daga sharrin gasik malamai sun yi maganganu sosai ana cewa kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma falaqa wa min sharri ghasikin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad suka ce sharrori uku din mai hankali zai nacewa Allah ya tsare shi daga gare su kuma in ka lura da surar su ukun kawai ta fada ai da Allah ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ai an gama bayani kace ina neman tsari daga ubangijin safiya dinda suna cewa al falaq ba wai safiya ke nufi ba ko asuba a duk wani abu da zai keto duk wani abu da zai kullu inna allaha faliqul habbi wan nawa a cikin suratul an'am ko fal da ya gama wannan an sai ce faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wash-shamsa wal-qamara husbana zalika taqdirul azizul alim kaga faliq shine duk abin da yake ketowa kwaya in an shuka tana ketowa Allah ne ubangijinta dare yakan keto alfijir ya keto rana ta keto daren ya keto to falik ko birabbil falak ubangijin waɗannan ababe masu hudowa da ketowa to sai ce min sharri ma khalaq daga sharrin ma'abucin sharri a cikin su kaga yanzu duk wata halittar Allah ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin ta kaga yanzu kai cewa aya ta gare amma duk da haka sai Allah ce na akwai guda uku muhimmai din mai hankali ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin kuma da yazo sai ya sake maimaita sharrin da yace kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa ghasiqin idza waqaba wan nafathati fil uqadi wa hasidin idza hasada inda ya haka yayi amma dan a nuna maka sharrin wadancan ya fi karfin a ci a kwaraka budget din su suke da shi sai ce min sharri ghasiqin idza waqaba sharrin dare kaga inda ne yi duhu malam karkace kana da tocila mai haske zubo addu'a in dare dare masifa ce kuma ko kaiwa sai ka ji a jikinka a ce karfe biyu na dare an malam ma yanzu wasu ba sa iya fita sun yi ɗan ji motsi zai ce matar ta lega ita wai ta sha ta fara ta sha yanzu ba kuna yi sunan musulun ba ya addu'a ki dan leka to a gara magalla komanda kai ba kai ai kai ne komanda yanzu cin security ne ba kai ka dan leka ce dan leka ki ga menene sai ta leka ya ce wasu awaki ne suke da cinye waken sai kuma ga yafi da total ne ba ta rashara to idan dare duhu masifa ce yace wallahi Aisha ki nemi tsarin Allah da dare idan gidu kaga sai Allah ya ce wa min sharrin nafasati fil uqad da sharrin masu tofe tofe sihiri kenan karka cika baki sai mun haddace hisulul muslim mun haddace azkarus sabahi wal masa na Muhammad rislan mun haddace ina da azkar kitabul azkar na Imam an-Nawawi karka cika baki ka nemi tsarin Allah daga yan sihiri sannan ya ce wa min sharri hasidi da sharri mai hasada idan hasada idan yi hasada to wasu ke cewa wannan idan hasada din idan shi ne ya yi hasadar ko idan kai ka samu abin hasada akwai ta da za ga professor fantami yana yi yana ce Allah Allah Allah ka azurta mu da masu mana hasada amma ka tsare mu daga sharrin hasada domin idan ka ga ba a maka hasadar komai a garinku ba ka da komai billahi lalzi tsohon kwalmata ta jika yana wata cushe din nan ba ta daukar ruwa amma indai kana dan wani abu na akwantala ko ai wallahi sai wani ya jawo shi kuma wani sai ya dauki mataki ba wani sai yana gobe dibar kabeji wani je mai gramozol ba nan sha samu ba malam ba ai mu wani a inabi ba ma inabi ba kawai ne sai yi sai gramozol kawai ya feshi kaga ba maganin kwari akwai mutanen ne to wani na nan hasadar in ta yawa shine in ta yawa sai ta fito sai ta zo kan harshe in ya ce amma keken nan yayi ka shiga uku da shi yasa in kai duk abin da kai ka yawaita mashi addu'a ka yawaita mashi addu'a komai zai iya faruwa wani na nan na jin haushi in ka ce to to yanzu yan lafiyar ta wace ta tsone ba wasu ido a ai wani ma har shi ta yanke ba ma tsole ido ba lafiyar ta kace bai so balantana kana dan kirgawa kuma ya ganka da ko ko dan madina ne ya sha guga kai gabas kawo umara kai yamma ka tafi turai ga daloli ga riyalai a yanzu nan zai ga yana abin nan za ka ji wani yana rara gefe ku ci a nan mace a can mafi yawan mawadatun nan duk haram ne hasada ce wa ya gaya inna Allah ya yanzu kuma ya sha bi gari sa ina kaje ta na malam Usman yana faɗar wata magana yana cewa duk wanda ya san yawan abin da yake da shi ya ci gaba da nema ba a gama azurta shi ba har yanzu da sauran slot inda zaka iya kirgewa tiriliyan kaza a ci gaba da nema kar ka kwanta a ci gaba da saura sai da aka zo gabar da kai ma baka san me aka tara ba to fa asali ba to shikenan sai ya kiyasi kawai to yace mata ki ji tsoron yace Allah ya ce wa min sharri hasid ila hasad to shi ma yace mata ki ji tsoron sharrin wannan dara rawahu ahmad wa huwa fi silsilah sahiha wa min amsalati zalika aida yana daga misalan wannan kuma misalai dangane da yin tadabburi da la'akari da ayoyin Allah at-ta'assuru 'inda mururi bi mawadi'il qasati wal azabi wa quburiz zalimi mutun ya tasirantu lokacin da yazo wucewa a wuraren da aka yi girgizar kasa ko wuraren mutanen da aka share kamar misali mutanen Annabi Lut a yankin Yaman yankunan kasar Yaman irin wayannan wuraren ko yankunan kasar Sham kamar samudawa kamar adawa wanda babu sauransu yanzu to amma za ka iya ganin burbushin wurarensu to in ka zo wuce wannan wurin dama ka wuce da gaggawa kuma ka ɗauki darasi wala azabi ko wuraren mutanen da aka yi masu azaba wa kuburin zalimi da kaburburan azzalumai yau ko sai ce wannan kabarin abu jahal ne turka an gama iya shegen ji shi a ƙasa wannan kabarin wane ne azzalimi an gama iya shegen yau ji shi a cikin ƙasa to sai ka ɗauki darasi faqad rawa ibn umar abdullahi dan umar ya ruwaito radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah ta'ala min Allah tabbata gare shi ya ce li ashabihi ga sahabbai shi lamma wasalul hajja lokacin da suka tafi aikin hajji lokacin da suka isa wuraren aikin hajji la tadkhulu alaihim ha'ula'il mu'azzabina illa an takunu bakina yace kar ku shiga wuraren waɗanda aka yi wa azaban nan illa an takunu bakina face sai kuna fashewa da kuna masu fashewa da kuka ku yi ta kuka ku kasan za ka iya son kai kuka kukan ya zuwa musamman maza galiban maza ba su iya kuka a kadda suka ga dama ba mata sun fi mallakar irinsu mace za ta iya kuka sanda ta ga dama annabi ya ce to ku shiga kuna masu kuka fa in lam takunu bakina idan ba ku mu damar yin kuka ba fa to ya za ku yi fala tadkhulu alaihim to kar ku shiga wajen su la yusibakum la yusibukum ma asabahum dan kada abin da ya same su ya same ku zaka shiga wajen waɗanda aka halaka na abin na uhudu ko za ka shiga wajen waɗanda aka halaka na samudawa da adawa to kai kuka rahul bukhari haza ya ce wannan kenan wannan su yauma amma kaga mutane a yau ya zahabu na ilaiha suna tafiya waɗancan wuraren da aka umurce mu da mu rika kuka lisiyahati ko sai su je domin yawon shakatawa ko sai mu ce bari a je a yawon shakatawa wa taswiri da daukar hotuna kawai a ita hotuna ana turo wa family and friends ya ce fata amman ce gaskiya ka lura da wannan ba abin ai takaci da shi ba ne da aka dai a takaice tadabburin ayoyin Allah na taimaka wa bawa wajen ya ji tsoron Allah madaukakin sarki to sai magani na goma sha ɗaya wa min al'umuri wa min al'umuri yana daga al'amura waɗanda suke baligatil ahammiya suna da matukar muhimmanci ko sun kai makura a muhimmanci fi ilaji za'afil iman wajen magance raunin imani to menene wannan abun zikirullahi ta'ala ambatan Allah madaukakin sarki ka yawaita ambatan Allah ka yawaita ka nace to shi kadai ya ishe ka sabiyan bukata in ka in ka duba jila'ul afham fi salati wassalam ala khairil anam kawai fa ibn al-qayyim yayi ne akan falalar salati ga annabi tsuran salati in ka rike ya ishe ka ka zauna ka yi ɗari ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar in za ka iya rayuwarka sai ta canza to ya kuma ka haɗo da sauran nau'ukan zikirori wani dai kan bi isa yake taka ba da sunan tsafi da sunan sihiri ina ba za ka taɓa ba sabai kuma sun rike wannan magabata da dama sun rike wannan wa huwa jila'ul qulubi shi wannan zikirin shine mai kawar da tsatsar zuciya ko zukata wa shifa'uha kuma shine mai samar da waraka ga zukata inda zuciya tana da alamun kamuwa da cututtuka a yawaita ambatan Allah wa dawa'uha inda tilaliha kuma shine maganinta lokacin da ta kamu da illa lokacin ta kamu da ciwo wa huwa ruhul a'malis salihah shi ambatan Allah shine rai na ayyuka na gari in ka lura da duk kusan ibadun da muke akwai ambatan Allah a ciki zaka shiga gida zikiri zaka fita zikiri zaka kwanta zikiri zaka tashi zikiri zaka yi sallah wannan tana ma cikin sallah azumi da komai zaka ga akwai zikiri to shi zikiri shine injin ayyukan ibada me ibada ba zikiri kamar mai hawa abun hawa ne ba inji sai yake cewa waqad amara Allahu bihi hakika Allah ya bada umarni da ambatan Allah fa kala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani uzkurullaha zikran kaseera ku ambata Allah ambato mai yawa kar ka kayyade wata na Abdullahi dan Mas'ud ne ya fito sai ga cikin ɗaliban shi wasu suna zikiri amma suna kirgawa da da duwatsu aka ce subhanallah sai dauko dutse da yasa subhanallah sai dauko dutse da yasa subhanallah sun sun gama ce to alhamdulillah ila 100 200 500 yace me kuke zikiri Allah muna kirga zikiri ne yace to ya diba duwatsun ya watsar yace na ba ku tabbas wanda kuke ambato ba zai zalunce ku ba ai kana kirgawa ne inda kake tsoron kwanje ko yace to shi ba zai tauye muku ba ku ci gaba da yi ba kirgawa wanda ake ba zai rage muku ba wannan asarin yana na cikin al-ittisam na al-Imam Shatibi yace wa wa'ada bil falahi Allah ya yi alkawarin dacewa da babban rabo gawa ga man aksara minhu ga wanda ya yawaita ambatan Allah faqala yace wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa za ku rabauta ka ambace shi da yawa har ba adadi wa zikirullahi akbaru min kulli shay'in kuma zikirin Allah shi yafi kowace ibada girma daga ibadun da zaka yi qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar kuma ambatan Allah shine yafi girma a cikin suratul ankabut wa huwa wasiyatun nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ambatan Allah shine wasiya umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallama liman kasurat alaihi shara'i'ul islami ga wanda yake ga ayyukan musulunci sun mashi yawa wannan wani sahabi ne zai ce rasulullahi inna shara'i'al islami qad kasurat alayya dokokin nan na musulunci da kazo da shi sun manyawa da ka motsa nan a ci kaza ni ka bani dan takaitacce in tai shine annabi yace to la yazalu lisanuka rataban min zikrillah abinda zan baka shine kada harshen ka ya taba bushewa da ambatan Allah kada harshen ka ya bushe da ambatan Allah to wannan shine wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam liman kafara alaihi sharawul islam fa qala lahu la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada harshen ka ya bushe daga ambatan Allah kullun ka ci gaba da ambatan Allah rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito kuma in dai ka lizumci ambatan Allah har rasuwarka da shi zaka cika wa qala hasanun hadithun hasanun gharib al-imam tirmidhi yace hadisi ne hasan kuma gari wa fi sahih al-kalim kuma za ka same shi a cikin sayihul kalimis tayyib wa huwa marzatul lirrahman kuma wannan ambatan Allah yana yardar da ubangiji mai rahama radiyallahu anhum wa radwan sai ka shiga cikin yardar Allah matsaradatul lishaytani kuma mai korewa ne ga shedan zai koran maka shedan da gudumar shi muzilul lil hammi wal gammi kuma yana kawar da damuwa da bakin ciki bakin cikin rayuwar nan wala za ka samu sauki in dai kana ambatan Allah to za ka sadda wasu hankalin su ya tashi hankalinka ba zai tashi ba abin zaka ta da hankali ne amma kai kana da sinadarin kana da maganin yace wa jalibul lirzqi kuma ambatan Allah na jawo arziki a wannan lakani ne kenan fatihul li abwabil ma'rifa kuma ambatan Allah na buɗe ƙofar ilimi da sannai sai ka zama ka ga abubuwan suna zuwan maka cikin sauƙi komai na gudana wa huwa ghirasul jannati kuma shine dashe da ake wa mutum a aljanna asalin aljanna i'anun ne fuloti ne kawai ana halittar ka sai baka fuloti a aljanna ko sai baka fuloti a wuta fulo ta awan Allah ba ba 100 by 50 ko 100 a iya ido ga ina to yanzu ibadar da za ka rika yi za ta gina wurin da ka ce subhanallah sai a ce mala'iku su dasa maka bishiya a aljanna shi yasa limamu hasan al-basri ce ya jama'a mala'ikun da aka sa su rika mana da shi a aljanna dan girman Allah kan mu ba su huta ba kar mu bar su su huta to da zaka hango gidan wani in ka ce yaya sister bai aiko da shi ba ba tushe ko daya sati biyu kenan bai aiko da komai ba suna zaune kan matsa masa da aiki ba su gama rasa biyu ba ga bakwai ka aiko ambatan Allah yace kar ka bar su su ta zama ba aiki dan dan zikirinka aka aje su sai da ga aljannar wani ta fita wani bishiya bishiyoyi wa sababun litarki afatin lisan kuma ambatan Allah sababi ne na rabuwa da illolin harshe yanzu indai kana ambatan Allah ba za ta yi ta hirar wani ba kai ta zage shi aiwa na kaza aiwa na kaza mai ruwanka wa huwa salwatu ahzanil fuqara kuma ambatan Allah ɗebe kewa ne ga bakin cikin talakawa wato wanda ya bi kamata ya bi ambatan Allah ma talaka kenan duk bakin cikin duniyar damuwa duk za ka samu sauki to wai gobe da safe kai ba ba ma kada ko kwandala mai ma za a ci ba wannan tunanin za ka yi ba ambaci Allah ɗauko ƙurani ka karanta ce bari ka yi subhanallah kafa ɗari ko dubu alhamdulillah dubu wallahu akbar dubu wala ilaha illallah dubu ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikrami ya kaza ya kaza kai ta yi kafin satan Allah zai kawo maka mafita yace alladhina la yajiduna ma yatasaddaquna bi talakawa suna samun sauki da ambatan Allah a rayuwar ka samu sauki sannan talakawan da basu samu abin da zasu bada sadaka da shi ba wannan ya gina masallaci wanda ya taimaka wajen gina masallaci ko makaranta wannan ya dauki nauyin marayu wannan ya gyara wa al'umma hanya wannan yayi kaza kai ko baka da abin da zaka ambaci zaka bada to sai annabi ya koya wa talakawa ya ce ku ci gaba da ambatan Allah inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa bi kulli takbi'a tahmidatin sadaqa suka je suka yi dai masu kuɗi ma suka ji su ma suka fara talakawa suka koma annabi ce to wannan falala ce da Allah kai ba abin da zamu iya muku ku yi hakuri amma dai ku rike wancan dan akalla an rage hanya fa awwadahumullahu bizikri sai Allah ya maye masu gurbin wannan da ambatan Allah alladhi yanubu an ta'atil badaniyya wal maliyya wanda yake zama mamayi ga ayyukan da'a na gangar jiki wal maliyya da ayyukan da'a na dukiya wa yaqumu maqamaha yakan zauna a mazauninta wa tarku zikrillah barin ambatan Allah min asbabi kaswatil qalbi yana daga cikin sabubban da ke haifar da bushewar zuciya shine ya kawo wasu baituka guda biyu fa nisyanu zikrillahi mautu qulubihim manta ambatan Allah mutuwa ne ga zukatan wanda suka bar ambatan Allah wa ajsamuhum qabla alquburi quburu jukkunan su da gangar jikin su tun kafin su mutu akai makabarta sai riga sun wuce makabarta kenan wanda bai ambatan Allah mushe ne mushe ne yace wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim rayukansu kullum a cikin kadaici suke da rudu rashin samun mai ɗebe kewa min jusumihim a gangar jikin nasu walaysa lahum hatta nushuri nushuru har tashin alƙiyama ba su da ranar tashi mana ba ranar da za a ce an bar wannan duniya da take cike da wahalhalu bawa ya shiga aljanna to wanda bai ambatan Allah babu ranar da zai bar masifa ya tafi ni'ima sai dai ya bar karamar masifa ya tafi babbar masifa shine walaysa lahum hatta nushuri nushuru wannan hatta din nan wurin kasara take al-imam al-farra wanda gwani ne a nahwu cikin manyan malaman makarantar kufa yake cewa a mutu wa fi nafsi shay'un an hatta zan mutu ban gama nazari akan hatta din nan ba saboda sun ce wata munafuka munafuka ce wani lokaci sunan da ya biyo bayan ta ya dauki rufa wani lokaci sunan da ya biyo bayan ta ya dauki nasaba wani lokaci sunan da ya biyo bayan ta ya dauki jarra duka ukun tana yi an ce ta tsaya gida ɗaya ta ce ko ina nata ne shine ce a mutu wa fi nafsi shay'un an hatta zan mutu hattan nan ni ban san inda ta nufa ba yana sai mu dakata nan sai mu tashi wa lidhalika labudda liman yuridu ilaja zafi imanihi Allah madaukin sarki ya dakatar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum